أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka wanda insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya cikin karatunmu na littafin riyadu salihin wannan shine zaman mu na 23 kuma yau muna ranar 23 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba Alayhi salatu wassalam wazo daidai da 24 ga watan Afrilu na shekara ta 2022 miladiya. Za mu tashi akan sabon babi babu ma ya kuluhu inda naumi wasu kazihi. Babin abin da mutum zai faɗa yayin da zai kwanta bacci da kuma yayin da ya tashi. An huzai fata wa bi zarrin radiyallahu anhu ma ƙala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan awa ila firashihi ƙala bismikallahumma ahya wa amut. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري وانا حديث عن كروش لغون صحابين غدا بيو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه دكما سيدنا حذيفة بن اليمان سيدنا أبو ذر الغفاري mutumin banul giffar ne ƙauyensu yana nan a kan hanyar da mutanen maka suke bi idan za su yi tafiya zuwa sham shi kuma sayyidina Huzaifa mutumin Madina ne to amma dai dukkanin su sun zanto ƴan Madina din tunda sayyidina Abu Zarrin yayi hijira ya biyo bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa garin Madina kuma nan ya zauna bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan sai ya koma wani ƙauye ya zauna shi kuma sayyidina Huzaifa shi ma tare suke duka a nan Madina da aka su dukkanin su sun zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga gare su aka rawaito wannan hadisin kala suka ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya taro zuwa ga shimfidarsa kala yakan ce bismika allahumma ahya wa amut da sunanka ya Allah nake rayuwa kuma nake mutuwa wanda sai kaza kaza idan kuma ya farka daga baccin sa yana cewa alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur dukkan yabo da godiya sun taba daga Allah wanda shi ya raya mu bayan ya matar da mu kuma a gare shi ne tashi yake wato a gare shi ake tashi a ranar kiyama rawahul bukhari bukhari ne rawaito wannan hadisin kuma a hakika shi bacci dama dan uwan mutuwa ne shi yasa ma cikin alqur'ani Allah yake cewa Allahu ya tawaffal anfusahi na mautiya Allah shike karbe rayukan Allah shike karbe rayuka yayin mutuwarsu walati lam tamut fi manami wace kuma bata mutu ba to Allah yana karbe ranta a cikin baccinta hadisi yana nuna mana muhimmancin yin wannan zikirin yayin kwanciya bacci da kuma yayin tashi wannan hadisin shi kadai ne a cikin wannan babin da aka zamu tsallaka zuwa babi na gaba babu fadli hiraqin zikiri wan nadbi ila mulazamatiha wan nahyi an mufaraqatiha li ghairi uzrin wannan babin zai mana bayani akan falalar hilakun zikiri wato guraren da ake zama ake yin da'ira domin yin zikirin Allah ko domin karanta alkur'ani ko kuma domin yin tilawar alkur'ani ko kuma wani abu da ya shafi zikirin Allah wannan dibi ila mulazamatiya da kuma mustahabbanci kuma muhimmancin lazamtuwa a irin waɗannan guraren wannan hayi an mufaraqatiya da kuma hani game da rabuwa da irin waɗannan gurare masu albarka ligairu uzurin in ba tare da uzuri ba qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabin shi واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ka hakurkurtar da zuciyarka tare da waɗannan da suke kiran ubangijinsu safiya da maraice suna masu neman yarda shi wala ta adu aina ka anhum turidu zinatul hayati dunya wato kada idanunka idanunka ya ƙetare daga barinsu kana mai neman wani abu na ƙawar rayuwar duniya ma'anar hadisin shine ka zauna tare da talakawan nan talakawan sahabbanka masu yawan yin zikirin Allah masu roƙon Allah safiya da maraice daga cikin bayinsa ko fakire ne ko mawadata ne wasu malaman suka ce wannan aya ta sauka ne cikin manya-manyan shawa, yayin da suka nemi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana son su ba da gaskiya da shi to ya rika zama tare da su shi shi kadai wato ya daina zama tare da raunanan nan na sahabban shi wato masu ƙananan ƙarfi don haka Allah subhanahu wataala sai ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam daga zama tare da wayancan mawadatan mushrikai din ya ci gaba da zama da waɗannan a miskinan wato raunana duk da cewa su raunana ne amma dai kuma su musulmai ne wa an sa'ad bin abi wa qasim qala kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama sitatun fa qala al mushrikun lin nabi sallallahu alaihi wasallam udurun haula'i la yasriquna alaina wato sayyidina sa'ad bin abi wa qasim ce mun kasance mu shida tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai mashirkai suka ce mishi ka kori waɗannan da kada su ƙetarwa zuwa gare mu ƙala sai ce wa kuntu wa ibn mas'udin wa rajulun min huzail mun kasance da ni da abdullahi dan mas'ud da kuma wani mutum daga banu huzail da sayyidina bilal da kuma mutane guda biyu waɗanda na manta sunayensu sai annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ya ɗarsu a ran shi game da haka dan haka sai Allah ya saukar da wannan ayar wala tudil lazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kada ka kori waɗannan da ke kiran Ubangijinsu safiya da maraice suna zikirin shi suna masu neman yardar shi imam muslim ne ya fitar da wannan hadisi abdullahi dan abbas ya ce ma'anar wala ma'anar wala ta da ainaka anhum turid zinatul hayatid dunya shine ai wala dujawizuhum ila ghairihim kada ka ketare su zuwa ga wasunsu yani ta tsulubu badlahum ashabash sharaf wato kada ya zamto kana neman wasu ba su ba daga ma'abuta ɗaukaka wasarwa da kuma dukiya wala tu ɗaiman agfalna qalbahu an zikrina ya rasulullahi kada ka bi wanda muka shagaltar da zuciyar shi ga barin ambatan mu wata ba a hawahu ya zanto kuma yana bin sha'awa sha'awa irin na zuciyar shi wa amruhu furudan kuma ai al'amuransa suka zamto wato an tozartar da su hadisi na farko a wannan babin shine hadisi na 1447 a cikin littafin wa ana bi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala mala'ikatan yatufuna fi turuqi yaltamisuna ahla dhikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw halummu ila hajatikum fayahuffunahum bi ajnihatihim ila as-sama'i ad-dunya فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهم ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا فيقول فماذا يسألون قال يقولون يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها قال يقول كيف لو رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قال يقولون يتعوذون من النار قال فيقول وهل رأوها قال يقولون لا والله ما رأوها فيقول كيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم متفق عليه وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأذنهتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا أرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو عالم من أين من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عبادك من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا, لو رأوا جنتي قالوا ويسجيرونك قال ومما يسجيروني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قال قالوا ويستغفرونك فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم wannan hadisan guda biyu tagwayen hadisai ne duka suna magana ne akan falalar zikiri da falalar masu zama domin ambaton Allah an karɓo hadisin ta hanyar sirri na abu hurairu da Allah da da gare shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi ta'ala mala'ikatan ya tsofuna fi ɗauki yalta mai suna ahalar zikir hakika Allah maɗaukakin sarki yana da wasu mala'iku waɗanda suke kewayawa a cikin hanyoyi a duniya suna masu neman guraren zikiri wato suna masu neman yan zikiri a halar zikiri fai za waje du ƙauman ya zukurun Allah azza wa jal idan suka samu wasu mutane suna ambatan Allah mai girma da ɗaukaka tana dau sai wayannan mala'iku su rika kiran junansu halummu ila hajatiku ku taho zuwa ga buƙatar ku ku taho zuwa ga buƙatar ku wa yahufunahum bi ajnihatihim ila samai dunya sai zo su rurrufe su da fukafukansu har zuwa saman duniya wato mala'iku za su kewaye wa'annan masu zikirin Allah din da fukafukansu har zuwa saman duniya fa yas'aluhum rabbuhum sai ubangijin su ya tambaye su huwa alam alhali shine mafi sani ma yaqulu ibadi menene bayina suke fada qala sai wa'annan mala'iku su ce yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka sai mala'iku nan sai ai wa'annan bayin naka suna yin tasbihi ne gare ka suna yin kabbara gare ka wato suna cewa subhanallahi suna cewa Allahu akbar wa yahmadunaka kuma suna gode maka suna cewa alhamdulillah wa yumajjidunaka kuma suna yi maka tamjidi wato kirari fa yaqulu sai ubangiji ya ce hal ra'auni shin wayannan bayan na da suke min kirari suna yin godiya gare ni suna ambato na sun taba gani na ne fa yaquluna sai wayannan mala'iku su ce la wallahi ma ra'auka ce a'a wallahi ya ubangiji ba su taba ganin ka ba fa yaqulu kaifa law ra'auni sai ubangiji ya ce to da sun to yaya zai kasance kenan da sun taba gani na sai mala'ikun su ce laura auka kanu ashadda laka ibadatan ai da sun taba ganin ka ya ubangiji da sun fi haka tsananin yin bauta gare ka wa ashadda laka tamjidan da sai sun fi yawan abunan godiya gare ka wa aksara laka tasbihan kuma da sai sun fi haka yawan yin tasbihi gare ka fa yaqulu fa ma za yasalun sai ubangiji ya ce wa mala'ikun nan wayannan bayin na wato me kuka ji suna roƙo na qala yaquluna sai mala'ikun su ce yas'alunaka aljanna suna roƙonka ne ka ba su aljanna qala yaqulu wa hal ra'awha sai ubangiji ya ce shin sun taba ganin aljanna ne da suke roƙona ita qala yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'awha sai mala'ikun su ce a'a ya ubangiji wallahi ba su taba ganin ta ba qala yaqulu fa kaifa law ra'awha sai mala'ikun sai ubangiji ya ce to yaya kenan da sun taba ganin aljanna da za su kasance qala yaquluna sai mala'ikun su ce lau annahum ra'awha kanu ashadda 'alaiha hisan ya ubangiji ai da wayannan bayin naka da sun taba ganin aljanna to da sun faka tsananin kwadayinta wa ashadda laha talaban da sun faka tsananin neman ta wa azama fiha raghbatan da sun faka tsananin kwadayinta qala fa mimma yata'awazun sai ubangiji ya ce ya tambaye mala'ikun to me suka me kuka tarar suna neman tsari na daga gare shi wannan abu kuka ji suna neman tsari sai mala'ikun su ce ya ta'awwazuna minan nar suna neman tsari ne daga wutarka sai ubangiji ya ce wahal ra'auha shin sun sun taba ganin wutar ne sai mala'ikun su ce a'a la wallahi ma ra'auha a'a wallahi ba su taba ganin wutar ba sai ma- sai ubangiji ya ce kaifa law ra'auha shin yaya zai kasance kenan da sun taba ganin wutar qala sai mala'iku su ce law ra'auha kanu ashadda minha firara ai da sun taba ganin wutar ka ya ubangiji da sun faka tsananin guje mata wa ashadda laha makhafatan da sun faka tsananin tsoranta qala fa yaqulu fa ushidukum anni qad ghafartu lahum sai ubangiji ya ce to ina shaida muku ya ku malaikuna ku shaida hakika wayannan bayin nawa da kuka tarar suna zikirin nan gaba ɗaya na gafarta musu sai wani malaika daga cikin malaiku ya ce fihim fulanun laysa minhum ai akwai wani wane a kusa da gunda suke zaune suke zikirin nan wanda shi fa ba a cikin su yake ba inna ma ja ali hajatin ai wata bukata ce ta ta kawo shi ya zo sai da lemo ne ko ya zo yin wani abu ne na kasuwancin shi ko kuma ya zo ne yana jiran wani dan uwan shi ko wani abokin shi ya ya- in ya ya yi zikirin tare da su in ya gama a abokin nashi ya zo su tafi inda za su je to sai ubangiji ya ce ai humul julasa la yashqa bihim jalisu ai su wa'annan mutane masu zikiri mutane ne waɗanda duk wanda ya zauna da su ba zai tsiyatu ba shi ma an gafarta mishi shi ma wanda wata bukata ta kawo shi wajen shi ma an gafarta mishi mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hado a kansa kaga wannan hadisin yana bayani ne akan falalar zikiri musamman ma a- a zauna jama'a da yawa suna ambaton Allah ko dai su zauna suna yin abu iri ɗaya ko kuma su zauna kowa irin abin da yake yi nashi daban kowa dai ya kasance dai abin da ya zauna da shi a gun shine ambaton Allah haka nan kuma a musamman ma kamar yadda hadisin ya ambata tasbihi tahmidi tahlili da sauran nau'o'in zikiri ya zama ana yi tare mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hado kansa wa fi riwayatin li muslimin a wannan hadisin da muka karanta yanzu bu- ruwayar bukhari da muslim ne su su su biyu duka amma akwai wata ruwayar wacce imam muslim kadai ya keɓanta da shi ta hanyar sayyidina abu hurairah idan Allah ta daga gare shi ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lillahi mala'ikatan mala'ikatan sayyaratan hakika Allah madaukakin sarki yana da wasu mala'iku masu tafiya a ban ƙasa fudulan wato mafifita ne ya tabba'una majalisar zikiri suna bibiyar majalisai ne na zikiri kai za wajadu majalisan fihi zikirun idan sun samu wata majalisa wacce ake yin zikiri qa'adu ma'ahum sai su zauna tare da wa'annan masu yin zikirin wa haffa ba'dhum ba'dan sai sashen wa'annan mala'ikun su su lallaba sashi bi ajni hatihim da da fukafukin su ata yamla'u ma bainahum wa bainas sama'i dunya har sun cika tsakanin wa'annan yan zikirin da kuma tsakanin saman duniya fa za ta farraqu idan wayannan yan zikirin suka rarrabu wato suka gama abin da suke yi araju wa sa'adu ila sama sai wayannan mala'ikun su tashi su su daukaku zuwa sama fa yas'aluhumullahu azza wa jalla sai Allah mai girma da daukaka ya tambaye su wa huwa alam alhali shine mafi sani min aina jitum daga ina kuke ya ku mala'ikuna fa yaquluna ji'ina min min indi ibadi ibadillaka fil ard mun taho ne daga gurin wasu bayi naka a doron ƙasa yusabbihunaka wa yukabbirunaka suna yin tasbihi gare ka suna yin kabbara gare ka wa yuhallilunaka kuma suna yin tahalili gare ka wa yahmadunaka kuma suna gode maka wa yasalunaka kuma suna roƙonka qala wa ma za yasalun wa ma za yasaluni sai ubangiji ya ce ya kuma rayukum ya kuka ji suna roƙona qalu yasalunaka jannataka suna roƙonka ne aljannarka qala wa hal ra'au jannati sai ubangiji ya ce shin sun ga aljannatawa ne qalu la ayrab sai mala'ikun su ce a'a ya ubangiji ba su ga aljannar taka ba ƙara fa kai fa laura aun laura au jannati sai ubangiji ya ce to yaya kenan da sun taba ganin jan- aljannar tawa alu wa yasjinunka sai mala'ikun su ce ai kuwa wayannan bayin naka mun ji ma suna neman tsarin ka daga wani abu sai Allah ya ce wa mimma yasjiruni daga me suke neman tsari na qalu min narika ya rab sai su ce ai suna neman tsarin ka ne daga na- daga wutar ka ya ubangiji sai ubangiji ya ce wa hal ra'au nari Shin sun taba ganin wata tawa ne da suke neman tsari daga gare ta qalu la sun ce a'a ba su taba ganin wata taka ba qala kaifa law ra'au nari sai ubangiji ya ce to yaya kuma da sun taba ganin wata tawa qalu wa yastaghfirunaka sai malaikun sai kuma wayannan bayin naka mantar suna istighfari suna neman gafararka fa yaqulu qad ghafartu lahum sai Allah ya ce ku shaida ya ku malaiku na gafarta musu na riga na gafarta musu wa aqaituhum ma sa'alu kuma na ba su abin da suke roƙo na wa wa ajartuhum min masajaru kuma na na tsare su daga abin da suke neman tsari din tunda aljanna suke roƙo to na shi na ba su wuta suke neman tsari daga gare ta to na kiyaye su ba za su shiga wuta ba qala fa yaquluna sai malaikun su ce rabbi fihim fulanun abdun khata'un ya ubangiji a cikin su fa akwai wane bawa ne mai yawan zunubi inna ma marra yazo kawai zai wuce ne sai ya tsaya yana kallon su fatal sama'un sai ya zauna tare da su yazo wucewa ne amma sai ya zauna tare da su fa yaqulu sai ubangiji ya ce walahu gafartu ai shi din ma na gafarta mishi humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum wayannan mutane ne waɗanda duk wanda ya zauna tare da su ba zai tsiyatu ba wannan kalma nan ta zikiri ta hada tun daga kan waɗanda za su zauna a za su zauna tare suna karatun alkur'ani waɗanda za su zauna suna yin addu'a ko kuma karatun hadisi ko kuma dirasatul ilm wato darussa irin na ilimi kamar da yadda yanzu muka zauna muna karanta darasi na ilimi da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wannan yana ciki ba kawai waɗanda za su zauna suna yin zikiri ba amma waɗanda za su zauna suna zikiri tasbihi tahlili tahmidi istighfari salatu annabi sallallahu alaihi wasallam da hailala da sauransu to kusan su ne ma waɗanda hadisin yake magana akan su kai tsaye al-hafiz ibnu hajar al-asqalani yace a cikin wannan hadisin akwai falalar zikiri da kuma falalar azzakirin wato zakire masu yin zikiri da kuma falalar taruwa akan wannan kuma har ila hadisi yana koyar da mu cewa duk wanda ya zauna tare da masu yin zikiri hakika shi ma zai kasance tare da su a cikin irin falar da suka samu domin girmamawa gare su ko da bai yi tarayya da su a cikin asalin zikirin ba kuma har ila hadisin yana nuna mana yadda mala'iku suke nuna soyayya su ga 'ya'yan Adamu musamman ma masu yawan ambaton Allah da kuma damuwar mala'iku ga ga waɗannan masu ambaton Allah da yadda mala'iku ke kulawa da sha'aninsu wa anhu an abi an abi sa'id radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم وانا حديث شيما ان ارويتو ta hanyar sahabbai biyu sai na Abu Hurairah da kuma Abu Sa'id al-Khudri idan Allah ta bar gare su su biyu qala suka ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kira da amincin Allah sabata gare shi ya ce la ya ƙa'udu ƙaunin ya zukuru Allah azza wa jalla wasu mutane ba za su zauna ba suna ambatan Allah mai girma da ɗaukaka illa haffat humul mala'ika face sai mala'iku sun kewaye su ubashe ta humul rahama sai rahama ta lullube su wa nazarat alaihimus sakina sai nutsuwa ta sauko zuwa gare su wa zakarahumullahu fi man inda kuma sai Allah ya ambace su a cikin waɗanda ke tare da shi rawahu muslim muslim ne ruwaito shi a wani hadisin kuma wanda sai na abu huraira ya ruwaito na cewa wa masama a ƙaunin fi baitin min biyutillahi babu wasu mutane da za su saru a cikin wani ɗaki daga ɗakunan Allah ya turu na kitabar layi suna karanta littafin Allah wadda dara suna wa bainahun kuma suna yin darasin shi a tsakankaninsu illa na zanat alaihimu sakina ba ce sai Allah ya saukar da nutsuwa zuwa gare su wa gashi humur rahama sai rahama ta lullube su wa fathumul mala'ika kuma sai mala'iku sun kewaye su zakarahum Allah fi man inda kuma sai Allah ya ambace su a cikin waɗanda ke tare da shi wato a cikin mala'ul a'la kenan babbar majalisar mala'iku wannan duka yana bayani ne akan falalar masu zama domin yin zikirin Allah wan abi waqid al haris bin auf radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nas ma'ahu iz aqbala salasatu nafarin فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرعى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه متفق عليه وانا حديث أنكر أسلق أبو واكد wato al-harisu dan aufu idan Allah ta bada gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah jira da amincin Allah samu ta gare shi bainama huwa jalisun fil masjid a dagankanin wata rana yana zaune a cikin masallaci wan nasu ma'ahu mutane suna tare da shi an kewaye shi idza aqbala salasatu nafarin sai ga wasu mutane su uku fa aqbala sunani ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai guda biyu suka tawo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa amma ahaduhuma far'a furjatan fil halqa sai ɗaya daga cikin su ya ga wani waje haka a cikin kewayen mutanen da suka kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga dan wani bu fajala safiya sai ya zauna a cikin ta wa amma al-akhar fajala khalfaha amma ɗayan shi kuma sai ya zauna a bayan wannan halqa din wa amma salisu amma na ukun fa adbara zahiban sai ya juya yana mai tafiya wannan ma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idar sai ya ce ala akhbirukum anin nafar sarasa shin bana ba ku labari ba game da wayannan mutanen nan guda uku amma ahadukuma amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah fa'awahu Allah ilay amma na farkon su wato ya taro ne zuwa ga Allah sai Allah ya bashi mafaka wa ammal akharu fasahaya fasahaya Allah amma shi ɗayan na biyu wato sai ya ji kunya da ya ji kunya sai ubangiji ya keɓance masa wa ammal akharu amma na uku fa'arada fa'arada Allah anhu sai ya juya baya kuma sai Allah ya rabu da shi mutafaqun alayhi hadisi ne da aka hadu aka da aka wato wannan hadisi a wannan hadisi yana koyar da mu muhimmancin idan ka zo ka samu wata halka ta zikiri to idan dai akwai wani gu to kada ka zauna a baya ka shiga cikin wannan wajen ka shiga ka zauna tare da su madadar dai akwai dan wani gu zaka iya raba kai ko da kafar ka ce ka dan cusa ta a cikin wannan halka to rille ne kai hakan saboda in kai hakan duk falalar da ke tare da wannan wajen kai ma za ta same ka amma kada ka juya baya ka koma kuma har ila yau wannan yana nuna mana falalar yin ambaton Allah a cikin masallaci kuma har ila yau hadisi yana nuna akwai yabo ga duk mutumin da yake jin nauyi wato yake jin kunya da kuma mutum ya zauna a inda gurin zaman ya kare mishi kuma ila yau hadisi yana nuna mana halascin yin magana akan ahlul ma'asi wato ma'abuta saban Allah wadanda suka yi abin da ba daidai ba da kuma yanayin halayyar su domin sauran jama'a su wa'azantu su kiyaye musu kamar wannan wanda ya juya baya bai tsaya ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma bai zauna a cikin majalisar zikirin ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan shi cewa ya juya baya kuma Allah ya rabu da shi wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qal kharaja muawiyatu radiyallahu anhu ala halqatin fil masjid fa qala ma ajlasakum qalu jalasna nazkuru Allah qala Allah ma ajlasakum illa zaka qalu ma ajlasana illa zaka qala amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستهلككم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة رواه مسلم وانا حديث an karɓo shi ta hanyar abu sa'idin al-kudri da alar da bada gare shi ya ce kharaja mu'awiyatun radiyallahu anhu ala halqatin fil masjid wata ranar sai na mu'awiya ya fito a zamanin halifancin shi ya fito ya samu wata halka wato majalisa haka ta zikiri a cikin masallaci ba ƙala ma a zulasakum sai sai na ma'auya ya ce ya koya na mutane mai zaunar da ku a wannan gu ƙalo jalasna na zikurullah mun zauna ne muna ambatan Allah muna zikirin Allah ƙala Allah ma a zulasakum illa zaka sai na ma'auya ya ce za ku rantse min da Allah babu abin da ya zaunar da ku sai wannan ƙalo ma a zulasana illa zaka sai suka ce babu abin da ya zaunar da mu sai wannan a ƙala amma inni lam astahablikum tumatan lakum yace amma ni wallahi ban ban sanya ku rantsi ne saboda ina tuhumar ku da ƙarya ba wa ma kana ahadun bi manzilati min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu hadisan minni yace amma babu wani wanda matsayin shi ya kai nawa a gun annabi sallallahu alaihi wasallam amma mai karancin hadisi daga gare shi kamar irina inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zuwa ga wata halka wato halka kamar a zauna haka a kewaye haka a yi da'ira ya fito zuwa ga wata halka ta sahabban shi faqala sai ya ce musu ma ajlasakum me ya zauna da ku a nan gun qalu jalasna nazkurullah Man- sai suka ce mun zauna ne muna ambatan Allah wa nahmadu ala ma hadana lil islam kuma muna yin godiya gare shi saboda abin da ya shiryar da mu ah, zuwa gare shi na daga musulunci wa man nabihi alaina da kuma irin baiwar da Allah ya mana shi yasa muka zauna muna ambatan shi domin nuna godiyar mu gare shi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu Allahi ma ajlasakum illa zaka da ku ran iman da Allah babu abin da ya zama da ku a nan gun sai sai wannan qalu wallahi ma ajlasana illa zaka sai suka ce wallahi babu abin da ya zama da mu sai wannan qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu amma inni lam astahalifkum tuhmatan lakum amma ni ban sanya ku ku rantsi dan ina tuhumar ku da ƙarya ba walakin na atani jibrilu fa akhbarani sai dai cewa jibrilu ne ya zo min yake bani labari annallaha yubahi bikumul malaika cewa Allah yana yin alfahari da ku yana yi wa alma- yana yi wa mala'iku alfahari da ku rawahu muslim muslim ne ya rawaito hadisi wannan hadisin yana bayani ne akan falalar um, zama domin ambatan Allah domin gashi ambatan Allah wato ko kuma zama domin ambatan Allah yana daga cikin ibadu waɗanda idan ɗan adam ya yi Ubangiji yakan yi alfahari wa mala'iku, Al- al- Allah yana yin al- alfahari da shi ga mala'iku. Wawa kenan a shi wannan yana nuna mana muhimmancin mu zama masu yawaita ambatan Allah safiya da maraici. Sannan kuma idan mun ga wasu mutane sun zauna suna ambatan Allah, to mu zauna tare da su mu ma mu ambaci Allah. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi cewa idza marartum bi riyadil janna fartau. Idan za ku wuce kusa da dausayin aljanna to ku ku tsaya ku yi kiwo a cikin wannan dausayin sai mala'iku suka ce wa ma wa ma riyadul janna ya rasulullah menene a dausayin aljanna ya ma'aikin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu hilqu zikri shine gunda aka zauna ana yin ambaton Allah wato ana yin zikiri lalle kaga wannan duka hadisai ne dake bayani akan falalar yan zikiri Allah ya kiyaye mu Allah ya tabbatar da mu akan daidai Allah ya tabbatar da mu a cikin masu zikirin Allah safiya da maraice Allah ya raya mu akan zikiri Allah ya kashe mu akan zikiri Allah ya sa mu tashi a cikin zababbun ma'abuta zikiri albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في المرء الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون